أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي أعطيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانكم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun tsaya ayan da take cewa la yahillu laka nisa'u min ba'du ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء قد رقيبا أي من بدأ لوكتين manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah baki wannan zabi ga baki daya cewa ya auri wacce yake so ya bar wanda yake so cikin wanda ya aura din ya sanya akwai take da kwana akwai ba ta da kwana akwai duk irin wayannan an bashi freedom an bashi hannu bude shi hukunci da yake hawa kan sauran mutane baya kansa amma shi din ne manzon Allah dan tsananin halinsa na gari irin akhlaqul karima da Allah ba shi wanda har Allah ya rantse da irin kyakkyawan halinsa inda yake ce masa wa innaka la'ala khulqin azim to wannan ya sanya shi yake basu yake raba musu kwana amma in ba haka ba akwai matan da ba lalle sai wacce yake so zai ba su kwana wacce baya so wacce yake wacce kuma yana so ya hana su kwana zai hana su wannan hukunci mu yake hawa cewa a mutum bayan adalci tsakanin matansa gobe zai tashi a karkace menene menene wannan bazan Allah baya shi yasa wata rana kamar inda Buhari ya rawaito matansa suka aiko ƴan Fatima suka ce kaje kije ki ga babanki yayi adalci tsakanin mu da ƴar gidan dan Abi Kuhafa suna nufin Aisha dan sunan baban Sayyidina Abubakar babansa sunansa Abi Kuhafa shikenan sai ta zo ta ce manzo Allah gashi gashi manzo Allah ya ce mata Fatima tace na an baba kina son abinda babanki yana so tace kwarai kuwa to inda haka nake so wannan matar wannan mata wannan farar matar ka so ta yace kwarai baba ina son ta sai ta tashi ta tafi sai ta tashi ka tafi ta tashi wajen matar ta ce me babanki ya faɗa ta ce musu ba mijinku ba ne ku je ku ji wana ni in ga tafiya ta ta wuce gidanta to shi ne zainab bint jahaj al-asadiyya sai ta zo suna zaune manzo Allah da Aisha sai ta ce sai manzo Allah ya ce mata zainab ya kawo ki ta ce abin da ya kawo Fatima ba mu ji amsa ba yace eh yace zainab yace na'am baki san waye wannan ba na san da wannan Aisha yake bayan kina Abubakar to kin san waye Abubakar yace Abubakar wannan dan abi ku haba kawai yace to bari in ga miki kiji Abubakar babanta ya ji baban kowa a cikin a waje na hakan nan ita ma ta bi kowace a cikin ko a waje na wannan ku je ku hakura ku je ku zauna shine Allah a wani waya aka ce wannan ayan ta sauka manzo Allah shine har uwar mu Aisha take cewa la ara illa anna rabbaka yujarika fi hawa yace ni na ganin kawai ubangijin ka abinda kake so kawai yake so sai to abinda kana so ya shababantar da kai to abinda kake so zai ce haka yake to abinda kake so zai ce eh haka kake so duk abinda manzo Allah Allah zai ce daidai duk abinda yayi yake daidai to saboda zababbe ne baya kuskure dama wanda baya kuskure ai duk abin da ya daidai ne ai Allah ya zabe shi ne zabi ne cikin ashe ya sa shi kansa yace ana khiyar min khiyar min khiyar ni zababbe ne daga cikin zababbu wanda aka tankade su aka reraya ba wai irin kawai ni haka bane a'a bayan an zabe ni an zabe ni aka zabe ni to yace an zabi a cikin kabilu aka zabi larabawa a cikin laraba aka zabi kahqani a cikin kahqani aka zabi mudar a cikin mudar aka zabi kinana daga cikin kinana aka zabi abdul manaf daga cikin abdul manaf aka zabi hashim daga cikin hashim aka zabi ‘ya'yan Abdulmutallib ya ce, Ni sai na fito daga cikin ‘ya'yan Abdulmutallib, ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Ni daga zaɓaɓɓu, zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne ni. To domin haka kaga shi manzon Allah, zaɓin zaɓi zaɓi zaɓi ne na Allah. To domin haka duk abin da zai hau kan wayansu, to ai shi ya ba zai hau kansa ba. To domin haka Allah, to bayan ya ga haka din, su kuma matan da suka ji aka cewa suka yarda suka yarda tun da dai Allah ne ya faɗa haka matan annaba suke in ba matar annabi Nuhu annabi Lutu da annabi Nuhu su ne suka zama matan wafi suka shiga cikin wuta wanda Allah yana cewa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين in ba ka ba sauran mata matan annabawa zafafu ne haka suke ba ku ga hajara matar annabi ibrahim ɗanta ita da ɗanta isma'il yana ɗan yaro babansu baban na Ibrahim ya dauko su ya zo ajiye su a Kaaba a wajen Kaaba din nan wajen ba magini ba komai ba mutane ba itace ba kas ruwa ba komai ba ya zo ya ajiye su sai tafi sai ta ce Ibrahim ya ce na yanzu haka za ka zo ni da wannan ɗan yaron ka je ka bar mu a wadi gairin sitar a wannan fili da ba kawai ba inuwa ba kawai ba itaciya ba ruwa ba wani abin da za mu rayu yace Allah ne yake zon ake yace shi kenan inda Allah ne ka tafi ba zai bar mu ba inda Allah ne ya ga maka na yarda da abin da Allah ya to shine kaga su matan annabi shine Allah yake ce musu ai zalika adna an taqarra ayunuhum idan sun san hukunci daga Allah ne suna bada kai boli hau suna bada kai boli hau to domin haka tunda wala yuhzin ba za su yi fushi da shi ba wa yardanna kuma suna yaddada bima ataita hunna abinda ka ba su kulluhunna duka ko kuma sashi to shi ne Allah sai ya saka musu da cewa la ya hillu laka nisa'u min ba'd ai ba za ka auri waɗansu ka canza su ba wala an tabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yamin in dai ba ku yanga ba wayannan matan nan ai mata ne su ma zababbu an riga an yi musu jarabawa sun ci exam sun fito da credit sun fito da distinction wayannan mata ne wanda ba a canza su ba a canza su matan ka ne daga nan duniya har lahira babu canji to shine aka ba wa manzo Allah su kuma aka tabbatar musu cewa su matan annabi ne duniya da lahira to yau za mu tashi a cikin wani ladabbuka da Allah yake ladabta mu ya ladabta magabatan mu sahabbai ya sahabai sun ladabta tabi'ai tabi'ai sun ladabta tabi'ai tabi'ai kowa haka je saboda duk inda aka rasa ladabi to an rasa mutane kamar inda Hafiz Ibrahim ke cewa innamal umam akhlaq innamal umam alhaq akhlaq fa in hiya zalat zalu ai jama'a ai nation ai kasa hali nagari shine kasa duk kasar da mutane da ba su da hali ba kasa ba mutane sai ya baki siyasar kasa kullun ake kokarin ana fadakar da mutane khasata musulmai ya zama mana dole mu fadakar da juna mu fadakir fa inda zikra ta fa almu'mini saboda a tashi akan halaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa bu'istu li utammima makarimal akhlaq Allah ya aiko ni ne domin in kyautata wa mutane hali nagari in cika musu hali nagari in kyautata musu kaga bai ce bu'isu li utammima sala ba bai ce bu'isu li utammima zakka ba bai ce bu'isu li utammima sawma ba bai ce li utammima alhajj ba duk wayannan rukunan addini ko na imani bai faɗa ba sai dai ce bu'isu li utammima makarimal akhlaq haka shi manzo Allah kansa an san manzo Allah shine sayyidul musallin duk wani sallan ka manzo Allah ya fika sallan kikkiawan sallan duk wani azumin ka manzo Allah ya fika kikkiawan azumi duk wani sadakar ka manzo Allah ya fika kikkiawan sadaka duk wani hajjin ka manzo Allah ya fika kikkiawan haji duk wani ibadar ka manzo Allah ya fika duk abin da kake manzo Allah ya fika amma Allah bai zabi bai ce masa wa innaka la ala salatin wa innaka la ala sawmin وإنك لا على حج أو إنك لا على خلق عظيم saboda me ake bukata haj a sallah hali na gari saboda mutum ya zama yayi tawazu a gaban ubangijinsa ya zama yayi inqasi a gaban ubangijinsa ya zama yana nan ko yaushe yana yutafi rasahu ai ma'ana yana sauke kansa domin ubangijinsa fuska din nan da kuke gani a cikin dan adam a jikin dan adam ba abu mai daraja irin fuska sai sai zaka ci yanzu ko ba yana ka bata masa sai sai ka zo ka ci mun fuska ko ko ka jiwa zai zai ce ka zo ka ci mun fuska ko ba ka ke cewa ba ai wannan cin fuska ne duk mutumin da ya bata maka za ce wannan ya ci ma fuska ka ci mun fuska ka raina ni ko ba haka ba aha to amma wannan fuskar taka da yake shine darajarka shine mutuncinka zaka sauke shi a ƙasa ka dora shi a ƙasa in kan ƙasa ne kan taburma ne kan meye ka saukar da shi ka danna shi a ƙasa saboda wa saboda wahidul ahad saboda ka nuna kai fa a gaban ƴan uwanka ne halittattu in zaka yi gadara maka yi amma a gaban ubangijin ka kai ba komai bane dole sai ka sa goshinka da hancinka ta a ƙasa domin ka tabbatar da kaskancinka a gaban ubangijin idan ko lokacin da ka kaskantar da kanka a gaban ubangijinka to Allah sai ya daga ka shedan da aka bashi ladabi na kaskanci sai bai ci jaraba ba lokacin da Allah ya ce masa da mala'iku gabaki daya usjudu li adam sai fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'in illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin kaga shi sai ya dau girman kai sai yaki da ma Allah ya tambaye shi ma aka an tasjuda liman khalaqtu bi yadai kaga girman kai ya kara sai ya ce ana khairun min ni Allah ya ce kai waye kai fahrut fita gaban ku fa innaka rajim abun kora ne kai kai ta waye kai to kika kabar ladabi kai waye haka dan adam kabar ladabi sai kore ka cikin ni'ima adam da matarsa suna na cikin ni'ima قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان أنها فأخرجهما مما كان فيه فقلنا اهبطوا فقلنا اهبطوا يلا كبتكما كتبي ba ladabi an ga muku ba za ku bi ba yalla kubta to kaga haka koyaushe shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana fi qalbihi misqala khardalin misqala khardalin min al-kibri wa lam yalid al-jannah duk wanda a cikin zuciyarsa akwai girman kai kwatankwacin ƙwayar khardal bashi bashi ga aljanna bashi bashi ga aljanna laifi ne dan gida yayin aka kore shi a gidan kai bare kuma kai wannan laifi ka zo ka shiga shi dan fadan aljanna ne wastakbara wa turida min al-janna yayi girman kai aka kore shi aljanna kai ba dan gidan ba kai laifi irin wani shedan ya kuma abarka ka shigo ai da ba zai yi ba abinda ya kori dan gida ai ba da dama wannan korarre ne sunan sa ba wai sai an kore shi ba in ya aikata to domin haka dole Allah ya ringa ladabtar da mu akan abubuwa khasatan janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole mu ringa ladabi daga mulkin manzon Allah banda mu yi masa salati ba komai tsakanin mu manzon Allah daga an ce ma manzon Allah ta ce sallallahu alaihi wasallam wannan shine tsakanin kar manzon Allah baka isa ba kai wani abu da Allah da manzon Allah kai ka zo kana maimaita kamar inda na ga muku a baya gabna misali yayi laifi mu dauka gabna yayi laifi president ya kira shi Abuja yayi mara fada media na asawa sun dauki wannan labarin sun yada ita a social media ne a a television ne a takardu ne jaridu ne da ya zo mai duguri ya shiga office kawai ma sai da sai ya shigo sai ta kai gwamna baka jin magana an ce ma kaza kaza shugaban kasa ya ce maka kaza kaza dan baka jin magana yaya wannan masinjan dan Allah an yi eh gashi ne zance ya yi amma shi masinjan ne ya dace ya zo ya samu gwamna yana ga musu wannan magana ko commissioner ya isa kai ko SSD ya isa balle wani masinja to haka ne ba Allah ya ga wani abu ga manzansa tsakaninsa da shi mu ga muna maimaitawa da hujjan wai Allah ne ya ga masa eh mun bi Allah ne ya ga maka karanta ka wuce ka da biyar ka kawai wannan shine tsakanin ka da shi kamar inda ma sun ya ji labarin nan gobe gwamna ya zo ya shiga ofis zai ciran ka dade ya ne yalla bai ai ba ku laifi yalla bai ai ku ne kaza kaza kawai tsakanin su ke amma ya zo ya ga kansa yana ce masa kai laifi an ce kaza gashi nan duk duniya sun yada zai yi to kamar haka ne tsakaninmu da manzo Allah ba komai sai da kar ku ji ga wayansu mutane da cewa manzo Allah kamar kowa yana laifi wa iyazu billah wa iyazu billah me ya kawo bakin kamar laifin cewa manzo Allah an ba dan wahayi ba wahayi amma kawai ina yake abinda manzo Allah kake zaton yayi laifi in ba kace manzon Allah ya laifi in ba wahayi ba yana laifi sai da wahayi to ka karyata wani wahayi fa ka karyata wani wahayi da yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya wani furuci sai dai abinda Allah ne ya ga masa to kenan atuminuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعمل Allah bai zama gafi da lo wallahi mu mai da hankali duk abu da in ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tsakanin mu da shi sai salati tsakanin mu da shi sai girmama tsakanin mu da shi sanin darajarsa tsakanin mu da shi sanin duk wani abin da ya rabu da shi sahabbai ne a ‘ya'yan gidansa ne, mutanen kirki haka suke. Wata rana, shi Ahmad Tijjani yana zaune, yana wa'azi, sai irin mutanen ne ‘yan dauke almajiransa, ka za ku ‘yan dumuɗi, yana so ya yi wa shekin wani tambaya, yana zakan, sai zai ci a kaza kaza, irin maganganu da yanzu ake na bazan nan. Ya ce, yanzu shi Ahmad Tijjani kamar kai cikakken waliyin nan, kai da sahabban manzo Allah ya daraja ku. yace ba mu kai darajar kasar da suka taka suka kasar da suka taka sabon manzala suka taka to mu ba mu kai darajar wannan kasar kudubi cikakken wali bai kai darajar kasar da sahabin manzon Allah taka ba to yayi an kaza ki wannan sahabi ha ya ka an ka kushe wannan mutum shi yasa manzon Allah yace fala fala tuzuni fi sahabi kada ku kada ku yi min izaya man aza sahabi faqad azani wa man azani faqad azalla duk wanda ya munanawa sahabbaina ni ya munana wanda kuma ya munana mun Allah ya munana wanda kuma Allah ya munana Allah lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya tsine musu a duniya da lahira ga to domin haka yan uwa mu mayar da hankali akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu din ya shafi manzon Allah ya shafi janibin Mustafa sallallahu alaihi wasallama to ya fi karfin mu ya shafi janibin sahabban manzon Allah ya fi karfin mu ya shafi janibin ƴaƴan gidan annabi ya fi karfin mu mu da su kawai girmamawa in taraddi a tsakanin mu mun ji an kama suna annabi bace sallallahu alaihi wasallam in mun ji an kama suna abubakar mu ce radiyallahu anhu in mun ji an kama sunan ali mu ce radiyallahu anhu in mun ji an kama sunan hasan mu ce radiyallahu anhu mun ji an kama sunan husaini sai radiyallahu anhu da ƴaƴansu da jikokinsu da tsaffinninsu har zuwa tashi kiyama saboda Allah ya nuna mawaddata zilkun ba mawaddata zilkun ba la as'alukum illa almawaddata zilkun ba mawadda kawai kai wa dangin manzon Allah da sharifai da sauransu shi yasa manzon Allah cikin hadisi Buhari yake ta'allimu auladakum salasa fi sadin hubbu nabiyikum وحب آل بيته وقراءة القرآن kun ga duk darajar Qur'ani Allah manzo Allah ya kawo shi ne na uku saboda yanzu shi yasa kullun ni nake faɗa in aka duba wannan tarbiyya manhaj self guide method na karantarwa duk wanda ya san yayi education ya san menene method kabina ka method din da by experience mai education ya ake baka in dai kana so ka zama education ka bi kar ka dauko naka kaka manzo Allah shine malami malamai shine watar mai tarbiyyar masu tarbiyya shine masu shiryar da masu shiryarwa tunda ya riga yace allimu auladakum hubba nabiyikum wa hubba ali baitihi wa qira'atul qur'an to yaro tun yana karami mu fara nuna masa son annabi da son ɗan gidan annabi kafin mu kai shi makarantar Qur'ani yanzu daga baya me ya faru da muka ki wannan manhaji na manzon Allah muka ki bin method na manzon Allah muna fara kai yara Qur'ani su waye suka raina manzon Allah yanzu su waye suke batanci ga manzon Allah su waye suke cewa manzon Allah wa ma huwa illa basharun mislu su waye suke cewa shi dan adam ne dan kamar kowa ba komai bane yana kuskure yana kaza su waye suke faɗa ‘yan boko ne? Ai ba ‘yan boko ba ne. Ko ba ka wani, ba wanda suke ce su malaman addini ba suke faɗa, ba ‘yan makarantar Kur'ani su suke faɗa ba, ka taɓa samun wani jikan mangwafaf ya faɗa ina ruwansa shi. Shi ya san ma annabi ne ban da mangwafaf ba abin da ya sani shi. Ya kai shi abin da ya karanta, ya karanta mangwafaf, ya karanta Shakespeare, ya karanta Khan, ya karanta Ket, ya karanta wannan, ya karanta wannan, Nobel, Nobel, kawai Nobel, Nubolis yana tafiya. Ko abin da ya sani sai wannan. Amma wannan makarancin Qur'ani shine zai ga maka aya yace ai manzo Allah ya kuskure anan aka ga kunne sa manzo Allah ya kaza anan aka yi masa itabi manzo Allah ya ina ruwan. Ha? Ashi ba yan wannan. To domin haka son abu da fari yaro yana karami sa tusa masa son ya fi komai ya fi komai ina ji an gani to Allah ya shirye ku to shine anan manzo Allah Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai la tadkhulu buyutan nabiy kul kul ku shiga gidan annabi kamar inda kuke shiga gidan buyut ba da kun ba a a kamar inda kwanan manzo Allah da nabi la tajalu du'a annabi la tajalu du'a rasulika du'a ibadikum ba'da kan kuma yarda kiran da annabi in yayi kamar wai a'a manzo Allah ba za ka kira shi irin da kake kiran dan uwanka ba Muhammad ko baban wani mijin wani a'a haka in ya kira ka ko sallah kake za ka bari ko sallah kake ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum fa'lamu anna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi wata rana wani sahabi manzo Allah yana kiransa ya fara sallah sai ya karasa sallan sai ya zo sai ce na kira ka baka ji bane yace ai ina cikin sallah ne yace baka ji abin da Allah ya faɗa ba يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم amsa kiran Allah da kiran Annabi yace kana su galaba tsakanin kira na da na Allah ne ina ji sallah Allah ya kira ka ni kuma da na kira ka yuriduna an tufariqu bayna Allah wa rusuli ha wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah to domin haka kada ku zo gidan mu annabi karamsa karamsa ku dinga shiga illa an yu'zana lakum sai dai in an ce muku ku tsaya ku yi sallama an ce bismillah ku an kira ku ku zo ku shiga ila ta'ami in lokacin abinci ne sai in abinci ya nuna an fito da abinci an aje an ce bismillah ku zo ku zuba ku ci kuna gama ku yi waje ila ta'amin gaira nazirina ina ba tare da jiran a tun da yanzu lokaci yayi bari mu je muna jira ya zaka zo ku jira in an kiya fito muku da abinci ranan ba dole ne dole ne akan sai ba ku abinci ranan in yaki ba in babu abincin ba kuna so ku kawo bisadi kenan gidan manzo Allah ku ce ba girki ba don ba ka me ya kawo ku zauna inda ku ولكن إذا دعيتم فادخلوا إن أنكلاكم كشكا فإذا طعمتم إذا كوكا ci abinci kuka gama ci fantashiru wa tashi ku tafi domin me wala musta'nisina bi hadith kar ku zo ku yi shinkide ku fara hira kaza mutun ya koshi sai sai zurutu eh dauki tsinke ne tutukar ne ya kai ne shi ne malamai suka ce bayan annabi a gidan malamai ma an kaci abinci kawai ka tafiya ina ka sani gidan mutum ka zo kaci abinci wata gidan zamatse yana so su hira da iyalinsa ka ci gaba da zama me za ka yi bashi ba duk bukatar ka cin to ba an kira ka kuma ka ci banda bye bye sai in shi ne ka zauna ka zauna in bai faɗa ba me na ka kai ka zauna za ka zauna kai mata ha wala mustanisin bi hadith inna zalikum kana yu'zi an-nabi yin ku haka dan yana kawo annabi kunci yana bashi kunci zama da kuke kuna hira din nan yana bashi kunci fayastahi minkum manzo Allah kuma dan mai kauciya ne yana kauciya sosai yana yana yana yana muku kauciya ba ba su yi ce muku kai kai kasan sai kace ah kaga wulakanta ko ba ka dan adam bai faɗa ba to shine bai sabi wallahu la yastahi min alhaq ai Allah baya gajiya kar ku ci Allah baya jin kunya ba a a dan haka din istihya kunya ne amma ba ga Allah kunya ko rashin kunya a baya gajiya Allah baya gajiya da ga muku إن الله لا يستحي من الحق الله با gajiya da ya muku maganar gaske eh Allah ba gajiya da wani manzo Allah ne muku kauciya amma Allah ba zai muku kauciya ba kan gaskiya zai ga ya muku baya gajiya gobe ma zai ga muku yau ma zai ga muku jibi ma zai ga muku citta ma zai ga muku jiya ma ga muku sakarin jiya ma ga muku ba zai gaji da ga muku gaskiya ba Allah la yastahi min al-haq wai idza sa'altumuhunna sannan muka aka shiga wani hukunci kuma wai idza sa'altumuhunna idan kuka zo gidan annabi kuna so ku tambaye matan annabi mata'an wani abu na amfanin ku shine mata abinda zaka yi amfani da shi ko ƙarya ne ko ilimi ne duk dai abinda zai maka amfani sunansa mata shi yasa yake cewa famatti'uhunna shi yasa yake cewa mal wa mal hayatud dunya illa mata duk da abin da kake ganin zaka samu aljuwa a ciki zai maka amfani to sunan sa mata to shine yake ai sa'allumu unna mata idan za ku tambaye su wani abu ku kuna neman kwano ne a kuna neman fatawa ne kuna neman wani abu ne duk abin da za ku tambaye su fas'aluhun na min wara'i hijab ya zama akwai shamaki tsakanin ku da su ya zama akwai shamaki tsakanin ku da su ku tambaye su bayan shamaki kar ku shigo musu ya zama lalle kun sa shamaki tsakanin ku da su zalikum yin haka din tambayan su bayan shamaki atharu li qulubikum yafi zama tsarkakkiya a zuciyarku ai shi ne zai tsarkaka muku zuciyarku ya zama tsarkakakka saboda mutum shedani yana kamar da manzon Allah ya ce inna shaytana la yajri fi uruqi ibni adama majra dam shedan yana gudu a cikin jinin dan adam duk inda jini yana shiga a cikin jijiyoyin dan adam to ka gani ka zo ka tsaya wata girba shamaki tsakaninka da matar annabi ka tambaye ka za kana hira idon ka yana kallon ta to in ma ka mallaki idon ka mallaki zuciyar ka shi dan sai sai ya kalli zuciyar sai je ba maka wani shi dan ta cikin zuciyar sai zuciyar idon ka din ya zama ido ne na kallo wani abu daban to daga nan kuma me zai faru kaje ka halaka ki sai dai baka halaka bukatar shedan kenan dama bayan alƙawari zai zo maka ta ko ina ba dan ya halakar da kai dan adam yace a hadal ladhi akramta alayya wannan ne wannan yana ka duba haraini kaza ba wani ya raina wurin shedan baban mu adam yake nuna a hadal ladhi akramta wannan wannan wannan kazan ba raini mutum ya ce ma wannan hadal ladhi akramta alayya la ufattikan na zuriyata ita wallahi zarkacin cana yaɗansa la'atiyan nan min bayni aidi wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakin ta kwadi na zambi zan kullo musu ta gaba zan biyo su ta baya shiga damar su in wuce hagun su to amma kun san jihohi nawa ne bangarori nawa ne yanzu a duniya eh bangare bangare nawa shida gabas yamma kudu arewa sama kasa dan me shedan bai ce laje na hum min fawqihim wa min ta'atin ba dan sun yafi karfin sa kasa da sama sun fi karfin sa kasa yaushe zai fi karfi shaitan lokacin da kai dan adam ka suka ka kaskantar da kanka a gaban Allah kai tawazu kai ladabi ka sauke kanka ƙaryan shaitan na shi a kai babu kafi karfin sa shi yasa zai biyo ka manzala ce yake cewa in bazakatil fajr idan sallan asuba alfijir yayi sai ya zo shaitani kan ɗayan ku yana goge gurminsa yana goge gurminsa yana ce alaika lailu tawil kai dare ba ran tu da nisa ibaci kana ti ti ti ti ti ti ti sai ka kawai sai ka kwanta eh yana yana maka yana yana yana goyi yana maka goge yana buga ma kuɗi sai ka sai ka ga kawai ya danna ka yayi ba wani bibi da zaka ga a lokacin duk zamin da ake yi ka sai idan asibat ta kusa zaka wani iska mai sa'a ake musan ya zuku to shedan ne ya tsaya ne ma bibita to ka kwanta sai ya ga an ce assalamu alaikum rana ta fito zai ce eh bukatar na biya dan ne man sai farkai to amma manzo idan manzo Allah idan ka tashi kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma inni a'udhuka min hamazati nafsi wa min wasawisi shaytani kaza kaza kai da salati ka tashi kaje kai alwala haka waka abi abun gogen sa din guda eh sai yake saura biyu sai yana biyun kafto masallaci zai tafi ka dashi yana goge ma ai har yanzu lokaci fa da nisa me ka koma mana zai kai sai ka zo ka shiga masallaci ka kawo ka a sai fajir ka sallama sai ce wannan yayi karfi na nan sai ɗayan ya saura yana ta yi yana ta yi ba zai bari ba sai liman ya zo aka yi sallah na lafiya a an sallame tukunna zai ce to wannan ya fi na in ba ka shekan har a ƙarshen point ɗaya zai bi ka a ƙar ko'ina to domin haka inda shekana a duwan lafin fata fi zoho a duwa aha fasaluhunna min wara'i hijab zalikum athhar yin ku haka din nan shine bayafi mafi tsarki li qulubikum ga zukatanku wa qulubihinna da su din mazukatanku wata lana manzo Allah yana zuwa ne da matarsa Ummu Salma sai Abdullahi ibn Umm Maktum sai ya zo ya sallama sai manzo Allah ya ce mata ki rufe fuskanki ki rufe fuskanki sai ta ce makabo ne ba manzo Allah makabo ne ba yace eh shi din makabo ke ko makabo makauni yace ai ke din ba makauniya bace naji shi din makabo ne ke ba ke ba makauniya ka gani sai Allah yace zalikum athharu liqulubikum kudan da kanku eh wa qulubihinna da su matan mutaba wa ma kana lakum hakan nan kusani cewa ya mu'minai bai zama gare ku ba ba ba ku da wannan haƙƙi ya sa yake wa makana lakum ai ba ku mallaki wannan haƙƙi ba ba ku da haƙƙin me an tu'zu rasulullah wajen izaya manzo Allah ba ku da wannan haƙƙi ta kowane irin hali ba ku da haƙƙi ko kadan wajen izaya manzo Allah wa makana lakum an tu'zu rasulullah san san babu babu ku babu izaya manzo Allah ba wannan ba haƙƙin ku bane ba ku da wannan haƙƙi ta ko'ina. Hakan nan, wala an tankihu a zuwa jahu, hakan nan bai halarta gare ku ba, ku auri matattakinsa min ba'adihi bayan ƙaurensa, bayan ƙaurensa, babu, babu ku ba matansa, babu ku jawai a daga adun matan da manzan Allah ya yi musu aure ya rufa musu ƙofa. To, sai mata biyu ne aka ce ya aure su bai rufe musu kofa ba so so su wayannan daga baya sun aure ɗaya ɗaya ta aure Ikrima ibn Abi Jahl ɗaya kuma ta aure Sa'alabata ibn Mu'in wannan su ne su biyu da su din kuma ɗaya ranar aurenta da manzala ya shiga wajenta tana zaune manzala zauna a gefe ya ce mata ki taso ki zo sai ta ce kai ma kai da zaka taso ka zo ita wannan mala ladabi kamar ya ba ki da ladabi ki taki da gidan ni ba zan zauna da mace mara ladabi eh gaskiya ne wannan wannan rashin ladabi ne mace ka wuri mace kai dan kace ki taso ta ce kai ka taso kai ita ce ai ya kamata dama a tumfarin ba ku yi nisa ba wannan je kai hakuri kana ce ai sabon zuwa ne kai hakuri wallahi za ta haukan ai mace da yan fari za ka nuna mata kai namiji ne din Allah eh daren fari da kanta ba wani lallabawa eh a daren farin za ka yi mata maganin ka kai mata kwaf to a in dai kai mata kwaf a daren fari to za ta saura shekara 80 kuna tare tana tsoron ka kullum amma a daren farin nan ka kuskura ta yi ma kwab to za ku shekara tamanin tare na kar ka ba ta wannan dama kun ji ko ita kuma ɗaya manzala sake ta ne aka kawo ta dama a ƙauye to sai manzala ya ba wa uwarmu aisha da hafsa ya ce hafsa keke mata wanka aisha kiki mata kitso kafin ku kawo tauje nan da aka yi zai da za su kai ta ka san irin halin mata sai suka ce mata bari mu gaya miki abin da mijiki yake so da fari in kina yana shigo wajen ki kici a uzu billahi minash shaitani tana son wani yana son wannan ha tana zuwa manzala na shigo sai ta ce a uzu billahi minash shaitani sai manzala ya ce ista'azki bil azim lalle kin nemi kariya dan ka babba ka kake tafiya wuce inna zalikum in ku hakan nan kana ya kasance inda Allah aziman babban laifi ne a wajen Allah babban laifi ne izaya ga manzon Allah babban babban babban laifi ne wanda ya boya ya boya wannan laifi domin haka kuma yadda hankali wa makana da wallahi ba'ala Allah shine masa amin
Allah shiga wata mala.
amin Mai tambayar ne ke shi ne ke gina ne.
yawa To, a cikin ya gina ne na shi wani sai manta an sai babba.
yawa To, a cikin wannan an sai kuma babu a cikin ba. Ya yi kira ya bai san ne bai samu ya ce abin ba. Ya ce shin ya halatta ya yi amfani da wannan sai bai halatta ba ba suna da union ba suna da kungiyar su ai ya kai wajen union din ya kai wajen union ya ce ga wannan wani ne ya manta sai dinsa a cikin babur dina ko kuma nafiyar dina su kuma union shugaban union ya dauki wannan labarin ya kai gidan kafan labarai ya ce in akwai wanda ya manta da telefon nashi a cikin keke na pep ya zo wajen mu ofisi ya faɗi irin handset ɗansa da model nashi da komi mu ba shi fasi. Dole mai shi zai fito. Eh, Ya zai ɗauka damar yana da niyyar saka ne. Yawwa.
Na, Allah shiga wata mala.
Na'am.
Mai tambayar ne da cewa ya ce yana yawan mafarki. Kullum muna yi da yi mafarki kamar misali mutuwa ko gobara sai kuma abin da tana aukuwa. To shi ne yana neman shawara kuma da kodin addu'a ne.
Ya ringa yawan salatu ga annabi in zai kwanta ya karanta addu'o'i na, na kwanciya insha Allah zai rabu da irin wannan abubuwa.
Na, a, Allah shiga wata mala.
Amin.
mai tambayar da shi kuma yana cewa akwai wani dan uwansa ya masa nasiya baya sai taimaka wa mutane marasa kirki yake amma kuma mutane kirki baya sai taimaka musu shi ne yake so da Allah ma da yi masa nasiya kullum yana sauraro To, ya, yana da kyau mutum bai kamata kana taimakawa mara kirki a cikin kirkinsa ba. Ya kamata ne ka- mara kirki a jakunansa, a ladabtar da shi ta wajen rashin bashi abin da zai je ya aikata rashin kirkin. Misali an bashi kudin nan zai je ya shaye shaye-shaye ne da shi, ko zai je ya zina ne da shi, ko zai je ya murguna wani ne. to idan kudin baya shiga hannunsa kaga ba zai ba zai yayi wannan abubuwan ba in ya dan wansa ne lalle yunwa kar ya kashe shi ya ga- ya sani duk da ne yunwansa shi in an ba shi kudin dan shashancin sa zai je ya nemi kamaye to ya ringa kiransa gida a sa masa tuwo da fafe kar a ba shi danyen tuwo ma in an ba shi danyen shinkafa ko danyen gari zai je sayar irin wannan mutumin a ba shi dafaffen abinci kuma ya zo da shi a ce zaune ka ci in yana da iyali a kai wa iyalin kar a ba shi ya ba su kar a ba da kar a ba iyalin ma yana sane to a sa masa dai takunkumi inda har sai ya dawo hankalinsa tukunna ya yi masa kirki kar ya taimake shi wajen rashin kirki eh amma kar kuma wannan ya zama sababi ya hana dan uwansa alheri a'a kar ya yi ya ci gaba da bashi alheri amma ta hanyar hikima a da sauransu saboda wannan shine abin da ake so especially dan uwanka ko babu a wajenka Allah ya ce in ba da karka juya musu fuska sai dai in niyyar ka in ka samu za ka ba su. wa in ma tu'ridanna anhum ibtida'a rahmatin min min rabbika tarjuha wa qul lahum qawlan maysura kaga wannan da ƴan wake in ma baka da shi amma kana zato zaka samu wani ba wajen Allah a gaba to su din ka ga musu magana mai daɗi yanzu ban da shi ku ya kuri ku je in na samu zan ba ku zaka kai kace ka dala ka dole tan kullun ni ne zan rike ka tabi dan ni ne da zaka akwai irin wannan ba kyau ai in Allah ya ga dama sai sai mai da kai kai shi shi shi kuma ya mai da shi kai sai ka gyara ka abin nan an ka shi uku to Allah ya kiyaye Amin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
Amin. Amin.
واعف عنا واغفر لنا واعف عنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اللهم انت اول وانت اخر وانت ظاهر وانت باطن فكلنا يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن اللهم انا نسالك بالفتيه فتح الكامه والحتميه اللهم انا نسالك بدعاك وبدعاء نبيك وبدعاء نجاك وبدعاء الوالدين اللهم اجعل اختيارك في اختيارنا ولا تجعل اضطرارنا الا اليك يا ربنا يا خالق العوالم قل بيننا وبين كل ظالم واجد الى كل من الينا حسنا فجزيه جزاء الحسن اللهم اكتب عنا من الورع والذنوب من البلاء ما لا يكشف غيره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وامه مسلمه وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له فاتحة